Ya Allah ya Allah Allah Ya Allah ya Allah La ilaha illallah Ya Allah ya Allah Haka ka dade ni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم إدارة العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما كرنتا كوايتي الحمد لله كوايتي الحمد لله كوايتي الحمد لله وكواي جوانا وري babba da yaro namiji da mace da 'yan makaranta da 'yan anguwa da wanda suka zo daga nesa sun zo taya mu murna ne kai kowa ya koma ya zauna alhamdulillah alhamdulillah kowa ya ce alhamdulillah to duk wanda ya zo don manzon Allah ya yi ladabi ya kuma shiru domin kada sai ɗan ya masa asarar abin da ake samu a filin maulidi sabila da haka muna cike da farin ciki da Allah ya gwada mana wannan rana na maulidi a wannan makaranta mai albarka wanda muka mata suna da shi mahaifinmu shi ne shaf Muhammad Ali Malam Gwajin Allah ya ƙara masa rama. Da Allah ya annabi daga cikin matasan nan wanda ke wurin cikin ɗannan bai tsari suna manya kuma ku dinga magana ba. Ya yi tsari ku dinga magana ba, ku duba girman wanda muke taron domin sa shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya zo ya samu duniya tana cikin ƙasa. Ya fitar da mu daga cikin duhun jahilci da zan kafirci zuwa ga hasken musulunci to shi yasa muke irin wannan taro domin mu tuna da ranar da aka aike shi dan ran da alkhairi babba muka same ta ta sanadiyyar samun annabi Muhammad sallallahu Sabila da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya min salati ai Allah zai masa goma dan Allah a wannan wurin maulidi salati ne muka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi karatun Qur'ani an yi tarihin manzon Allah an yi kasidu zuciya ta yi daɗi idan mutum musulmi ne ya cikakken imani dan Allah kiyaye ni zai ce wannan taron bai da kyau kiyaye ne da ai taro dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce wani kuma na ce taron bai da kyau to duniya duka abin da ke cikin duniya abu bi Allah ya ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah ya ce ko ne ya ji muka halitta don ne zai muku wa'azi. Allah ya yi haske ya yi duhu Allah ya yi shiriya ya yi ɓata Allah ya yi kafirci ya yi musulunci Allah ya yi maza Allah ya yi mata babu wani abu uku da da haka Allah ya yi soyayya ya kuma halitta iyayya to sai ka duba ka ga kai a wani gefe kake kai gefen masoya annabi ne ko kana gefen makiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to alhamdulillah muna gefen masoya annabi sallallahu alaihi wa sallam to idan ba ka yi biki idan ba ka yi biki dan ayyukan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama to za ka yi biki don siyasa alhamdulillah za ka yi biki don kan siyasa wanda ya yi ashar ake yi da zagi wanda kake don ya baka wani abu kuma ba zai baka ba ko ya baka ka zagi a yau din nan abauci yan siyasa na bauchi duka duk rana ya irin cewa yau muna goma ko ga watan disamba ko sai biya ni yawa to sukan fita rani ɗin siyasa da hatta gwamnan bauchi ma za a fita wani attajiri a bauchi wanda barin faɗi sunansa ba amma yana da yawan gidajen mai mutane ne wanda sun fita rani yadda gidan ke fitan maulidi la'alla yan uwa da yawa sun gan su tun daga stadium na bauchi filin kwallo suka ɗauka zuwa gwamnan house aka yi ƙofar nasarawa aka yi fadan bauchi aka yi yotin tarar market aka yi bakin kura aka koma wunsu maza da mata an ta gansu sun wuce misali ina tsammanin kamar karfe tara ne ma na fito anguwa ne sai na samu an toshe hanya idan ka gansu wani attajiri ne ya musu ɗinki dogon wando ya musu abin da ake kira traffic girin ne wa girin an yi tutar najeriya ana tafiya ana wa'in da ko gansu da akwai sanatoci akwai rep a cikinsu akwai yan kwamishinoni akwai sa akwai pa duk wannan rana ana fitowa wallahi abin mamaki nake ma wani bawan Allah muna tare da shi aboki na sharuba da masu baban zara nace Allah da cikin nan sai kaga waɗanda ba su zaga maulidi ko kallo ma ba sa yi wallahi da izinin Allah ya gashi mun gan da goga mun je gunan wallahi da dan galallun mun dunan wallahi sai da ka tuna da suka wuce angon suna gaisawa da wasu wallahi mu ne muke rani ai wannan sanatawa ne wannan kuma dan tagarawa ne ana bin su da ruwa da maza da mata suna hakin banza ana kika bujjala to kaga haka duniya ce amma ina tsamman a cikin kaɗan ne za ka samu mai zaga maulidi kuma sarra ka zaki mai zaga maulidi alhamdulillah shi ya yi ainihin original din ya yi ralin maulidi don zaga annaba don aihuwan annaba maulidi amma sun sun ce ba za su yi bid'a ne har sun kama ƴaƴansu na sun kulle saka a gida to abin da muke kiran su shine shi annabi Muhammad yana da wani sir a gurin Allah na tanan na tanan annabi Muhammad yana da wani daraja a gurin Allah in dai ka masa hidima to wallahi tun a duniya tun a duniya sai Allah ya gwada ne ta gama lafiya a lahira ko da ka huta dan ya ce mana almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da ne wanda yake so to mu muna san annabi mu kuma wannan wuri dai mana sai da ranar gobe kiyama mun taru dan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa wannan taro muke kiran kowa da kowa ko baka ba da komai baka zo wuri zai ma sai da yanzu ka kaddara da taruwar mu a nan a ce an ɗauko mai garaya ne da wani kira kuntiki da mai molo da yan boyi aka taru a nan ana ta sarhoriya don Allah tana tsammanin da yake sauka a wannan filin inuwa lanin Allah to haka kuma tun da mun tare da annabi Muhammad ne wallahi rahama ne ke sauka a wannan wuri kuma abinda ko shi yake faɗa idan baka yi irin wannan dan annabi Muhammad ba guda ɗaya don wani annabi ko sai dan dace auren ƴaƴan aka ɗauko mawaƙi tun daga Kano ko Kaduna wani mawaƙin ma ɗan daudi ne amma wai yana da ƙa'ida in da a yi biki aka ɗauko shi sai an ba shi kuɗin mai naira dubu ɗaiɗai har dubu ɗari biyar kuma sai ya gaya muku za ku ɗauke shi a hotel mai kyau kuma za ku ba shi tsaro barayi ba za su sace shi ba eh kuma na biyu bayan sun ba shi dubu ɗari biyar sun ɗauke shi a hotel mai kyau to sharaɗi na uku duk mannin da za a yi a gurin shedanin da za a yi dina ɗin ko kamun ko fitina ko fati to sharadi na uku duk mandin da ra'ayi a gurin nasa ne da ango da amarya duk mandin da ra'ayi sharadi na uku kuma ya tambaya ana tsammanin za a iya manna kuɗi ya kai dubu ɗari yau zai kai miliyan ɗaya ko miliyan biyu bi sai an yi in ya ji bikin ba za a manna kuɗi da yawa ba ba zai zo ba amma ta bila da shaɗanci Kuma da Qur'ani Allah ya ce mana afaman zuyina lahu su'u amalihi fa yau hasana wanda aka yi ado mu kyakkyawan aiki da sai ganta mai kyau sai kaga duk da hakan sai su cika wannan sharuɗa a ba shi wannan kuɗi a ba shi tsaro a yi ne ta shauran to mu alhamdulillah faɗi da tashin mu mu a kan annoba gobe muna kiran mutanen wannan unguwa sabon layi idan an zo da irin wannan hidima na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ki bari a bar ki a baya kada ka bari a bar ka a baya ka yi hidima sosai domin ranar gobe kiyama annabi ya zai maka sakamako tun a duniya Allah ya doma akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa da su ceto a ranar kiyama a waliyai da su ceto ƙananan yara da su ce su wanda ba su balaga ba suka mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai bayan Allah da za a ba su ko da su su je su ce shi duk wanda ya taɓa musu alhairi ba ko wanda ya taɓa yi wa Allah alheri ko manzo Allah ba a'a da a ba da cikin ne a ce je ka sai ya bi a nika ce duk wanda ya taɓa maka alhairi ai alfarma ne ko a ce sai di mala Abdurrahman ko sai dima Hamza ko sai dima Tukur ko sai dima Ismail ko sai dima Sadiq ko sai dima Gali ka ce kai duka ko sai dima Shehu ko sai dima injiniya ma su su duka a ce ya kaka ce shi wanda ya taba maka alkhairi ko sai dima Musa ko baban su nuru gashi na a zaune abad ma shi yin bayi ko a ce an ba ce ko mu yan sabon layi duk wanda ta mutu alkai to annabi ya ce ke gidan wuta yana a turowa ne a turowa ne a turowa ne sai wani ba Allah ya ce ka sani a cikin ceton mana da aka mata kun san ba ne ceto kamar kan mutum ne yan sanda su kama shi su daure shi a sel ko a gidan yari ya je na cewa a turowa ne a turowa ne to gidan wuta ya fi wannan masifa sai wani ban Allah ya ce ka sani mana a cikin ceton kai ko ne ka taɓa masa aikin alkhairi sai shari ne ta taɓa zuwa rigo ta rijiya za ta ɗibi ruwa za ta sha ruwa ni kuma na jawo ruwan bayan na zuba ƙaryana ya yi saura na zuba maka kai ma ka sha sai sai ya rubuta sunansa a cikin wanda aka ba shi ceto ruwa ta ya zuba masa ya cire shi daga gidan wuta to me kike tsammanin mu da muka da irin wannan taro muka ba da ruwa har da masa kai abubuwa da yawa a yi a wannan wuri ko a ta jira da kan nan Muhammadu wallahi bari bari ranar gobe kiyama a sa mu a gidan wuta ba to Allah kara mana san manzon Allah wannan makaranta namu Allah ya ƙaro mata albarka da dukkan makaranta makaranti ne na wannan anguwa da na doki gaba ɗaya da na Najeriya da na duniya na masoya manzan Allah Allah ya ƙaro ta kai 'yan makaranta ku doya muka muku wani addu'a yau ma dami wannan addu'a cewa Allah ya azurta iyayenku da wanda za su dinga iya biyan kuɗin makaranta malaman makaranta Allah ya tsaya musu ya ba su dukiya mai yawa wanda za su ɗauki nauyi wasu ɗalibai ma su biya musu kuɗin makaranta ya Allah ka sani muna da buƙatu da yawa Allah muna so don isan annan Muhammad a gurinka Allah muna so kowa ya zo nan da bukata ta na alkhairi Allah ka biya mana ƴan uwa duk wanda suka yi hidima da wanda suka fi kai kawo Allah ka ta jira na ta yanzu za mu rufe ni da rufe bayanai na da ɗan bai da amsa a hankali sai kuma sai kuma Abdulrahman da ya karatu Qur'ani sai masu kasida guda ɗaya sai mu yi addu'a duk wanda ya zo wannan Allah ya ninka masa muna godiya wanda suka samu zuwa a malaman mu a kusurfa da ta kabir shi Ali Tashe sai mahulla Allah ya saka masa da alkhairi Sheikh Malam Shau mai Ashafa Allah ya saka masa da alkhairi wani arama Sheikh Malam Muntaka Sheikh Baro Bakin Kura Allah ya kara masa rama Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai halifa sai da yayi haraji ibn maulana shi amin malam gobe shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma aran ma gobe malam ahmadu shi ma Allah akwai aran ma ilmu alkhairi sannan akwai wato shek bilai abubakar sadiq shi ma masa da alkhairi ya samu alarka akwai shi Muhammad Nasu ibn Maulana shi Adu Musa ta kawo kulewa Allah ya saka masa da alkhairi sannan duk wanda suka fi Allah ya saka musu da bakin mu da suka zo na kawar layi da malama duka ƙaran ma malam da yadda shi ma Allah ya saka masa da alkhairi ya yi tafiya malam Ali da littafi shi ma ya yi tafiya Allah ya saka masa da alkhairi sannan da shi malam Masudu wanda muke bikin gidansu nan maƙotan makaranta kenan baban su Khalifa Allah ya saka musu duka da alkhairi sai ya amsa mana a hankali da amsa sai kuma mu ba da waje a yi karatu sida shi ke nan sai yi addu'a insha Allah la ilaha illallah ya Allah ya Allah illallah ya la ilaha illallah ya Allah ya Allah لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله
لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله
لا إله إلا الله يا الله يا الله الله حاجل جيرتني وجيرتي يا معجمي كالمكان مجرما الذي مجرى العبد بشر واسي عاصم بوسل بدلته أمنا الزمان لا إله إلا الله يا الله لا إله لا إله إلا الله محمد جزاه الفتوات سيدي فاتن في الجلس الفاتحة مقدما ونشأته تنزية أجواده إذا كاتنا كاتما أو كاتما الله لا إله لا لا لا لا لا محمد مفتاح الفتوح سيدي وخاتم الفردوس بقاء من مقدما فإن تسألني عن هدي فذلك الشيطان غيرنا وما La الله ilaha illallah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, ya Allah, ya Allah.
fatiha dai salati fatiha ku kowa da bukatun suna kai da lafiya ba a tashi da sai mal abdurrahman da ya karatu sai wannan kasida ko kuma addu'a na rikewa wanda ba shi karatu ba da a kira da zaki da izinin Allah اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أدرك هذه سبحان ربك رب العالمين السلام الحمد لله رب العالمين